al-maqamatu rabi'a maqama ta hudu ad-dimyatiyya wadda aka dangana ga garin dimya wannan makama an dangana ta ga garin dimya a nan wajajen ƙasar misra akhbar al-harith ibn hammam qal harith dan mai himma ya bada labari yace za'antu ila dimya na tafi ƙasar dimya ama hiyatin wa miya ama hiyatin shekarar da alheri ka kusanto mutane wamiya da sadda mutane da sadda sharri ke gudu yana bare su hiya miya iqbalun wa idbar alheri ya huskanto sharri ya tafi wasu kuma suka ce ama hiyatin shekarar da mutane ke taruwa wamiyatin da sadda wasu ke wacewa amma dai yana nufin na je dimya a lokacin da wahala ta ƙare sauƙi ya fara zuwa wa ana yawma idin ni a wannan lokaci marmuqur raha ina abun kallon mawadata kowa na kallon wadata gare ni da arziki mawmuqun ikha ina abun son kulla yan uwantaka da shi da an baka matsayi yau aka ce kai a ciyaman ko kai a gwamna wanda a kan jikan kauna innaka sai ya yi kokari ya ce ai wannan da an kai ma minista ko wannan da an kai ma kwamishina ai dan uwanmu ne yanci ɗan uwanku taya sai ce da kakashe da kakata akwai wani ɗan alaƙa da shi me yasa ake son dai a ɗan samu kullin alaƙa ko yaya ganin yayi arziki ya wadata kowa sai ya rika son ya kulla aminta da shi ashabu matsari fassara ina jan matsari fassara mayafan nan na wadata wajitali ina kallon ma'arifar sarra huskoki na wadata farafaqtu sahaban sai ne abuta da wasu abokai qad shaqu asa shiqaq sun karya sandan nan ta sabani wartad'u afawiq alwifa sun sha nonon hantsar hadin kai hatta lahu har sun bayyana kasnanil musti kamar haƙorin mashaci fil istiwa a wajen daidaituwa wakan nafsil wahida sun koma kamar rai guda filti amil ahwa a cikin haɗuwar abin da suke so wa kunna ma'azarik mun zamo tare da haka nasirun naja muna tafiya mai gaggawa wala narhalu illa kullu hauja ba mu hawan kowace dabba sai karfar taguwa wa idza nazalna manzilan idan mun sauka a wani masauki awwaran naman halan ko muka gangara mu mashaya ikhtalasna al-lubta sai mu fauci zama walam nutil al-mukta ba mu tsawaita zama fa anna lana i'malur rikab i'malur rikab aiwatar da abun hawa fa anna lana sai bijiro muna fi lailatin a wani dare fatiyatu shabab mai sabo kurciya gudafiyatul ihab mai bakin fata fasraina sai muka yi tafiyar dare ila anna dallailu har lokacin da dare ya sonci shababahu kurke shi mana har lokacin da dare ya cire kunshi dake ga kafafun shi wasalatu subhu asuba ta cire khidabahu kunshin da aka yi ma kafafun dare fahina malin nasura lokacin da muka kosa da tafiyar dare wa milna ila alkara muka karkata zuwa son mu kwanta mu huta sadafna ardan sai muka samu wata ƙasa mukhudallatar ruba abu jike majigawa ma'ana an mata sabbin ruwan sama mu'tallatas saba tana mai tattausan iska na safiya ma'ana wurin da an yi ruwa an dauke yayi sanyi zai dadin bacci fatahayyarnaha sai muka zabi wannan waje munahan lil'is ya zama wajen durƙusar da taguwanninmu wa mahatsan littarif ya zama wajen bacci na ƙarshen dare falamma halla halkhalif lokacin da jama'a mabambanta suka sauka a wurin wahada biha al-atif wal ghatif al-atif muryat raqumma wal ghatif da hansari na mutane yannatsu a wannan wuri ma'ana da raqumman dake hansarin kwana da mutane dake hansarin bacci duk ya natsu bacci yayi dadi kenan sami'tu sayyitan sai wani naji wani mai murya min rijal daga mazaje yaqulu li samirihi yana ce ma abokin tafiya tai fir rihal wanda suke waje guda kaifa hukmu siratik ya dabi'unka suke ma'ajilika wajiratik tare da yan zamaninka da makwabtanka faqal sai yace a'a ar'al jar ina kiyaye haƙƙin makwabci walau jar ko da ya zalunce ni ma'ana ni idan ina da ɗan uwa masoyi makwabci ina kiyaye haƙƙin shi walau jar ko da ya yi zalunci wa abdulul wisal ina ba da saduwa ta liman sal ga wanda yake yayi tumbe gare ni ma'ana mutumin da bai suna ya man tumbe to ina saduwa da shi wa ahtamilul khalid ina jure ma abokin zama walau abdat takhlid ko da ya bayyanar da haɗa soyayya da ƙiyayya wa awaddul hamim ni kan ina son abokina walau jarra'ani alhamim ko da zai kwankwada min ruwan zafi wa fadilu shafir ina fifita abokina ala shaqi ga shaqiqi da wanda yake uwa guda uba guda wa filil ashir ina cika ma abokin zamana haƙƙin shi kamar mata kenan wa in lam yukafi ko da bai man sakayya ba bil ashir da haƙi ɗaya bisa goma wa astaqillu jazil lin nazil ina ganin ƙarancin kyauta ta ga wanda ya sauka yana baƙona wa gamuru zamil bil jamil ina rufe abokina bil jamil da abu mai kyau wa unazzilu samiri ina saukar da abokin firata manzilata amiri matsayin sarki na ma'ana in mutum ya zo filar da waje na sai in kamar emiya na wa wahillu alisi ina saukar da mai ebe mankewa mahalla ra'isi matsayin shugaban ƙasa na wa udi'u ma'arifi awarifi ina bada alkhairai na ga duk wanda yake ya sani wa uli murafiki marafiki ina ba masu abutta da ni marafiki kayan jin daɗi na wa ulinu maqali ina tausasa magana lilqali ga mai kina wa udimu tasali anisali ina dawwamar da tambaya ga wanda ya son ta alaka da ni ba ruwan shi da ni wa arda min alwafa ina yadda da cika alƙawali bil lifa da abu dan kadan wa aqna'u min aljaza ina wadatuwa da sakayyar da aka yi man bi aqallil ajza koda da mafi karamin kashi ma'ana koda karamin kashi aka bani to ya ishe ni wala atazallam bazan yi zalunci ba hayna uzlam sadda aka cuce ni wala anqam ni ban ma kowa azaba walau la daganil arqam ko da maciji da ake ce mazajjan nasoro shi ya halbe ni to sai in kyale shi fa qala lahu sahibu sai abokin shi yace ka bani ka lalace kai kenan samna ne dan tashi karama wai ka ya bunayya kai son ka ya dana inna ma yudamnu bid dalil ana ruwa da abu mai daraja wayu na fasu fisamin ana waso su a cikin abu mai daraja lakin ana sai dai ni nan da kake gani na la'ati ghairal mu'ati ban zuwa wajen kowa sai mai zuwa wajena wancan bayani na farko da aka yi bayani ne na hakika wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi yayi ku kuma shi ya aikin ku dan haka da mutum zai haɗu da ni ya kwashi ni ma ban raba na san Allah ne in ni nemi mutum ya bani abu ya hana man na san Allah abbe ban ba to hakika kenan to yanzu wannan bayan da za a shine shari'a wanda yace uwarka sai ka ce uwarka wanda yan mare ka yan mamari guda kai mai kai mashi mari guda wanda yan zungure ka sai ka zungure shari'a kenan ana la'ati ni kan ban zuwa wajen kowa ghairal mu'ati sai mai zuwa wajena wala asimul ati ba ni ba mai girman kai kulawa bi mura'ati da kula da kulawata wala usafi ban tsarkake soyayya ga manya aba insafi wanda ke kin yiman adalci wala uwahi ban yan uwantaka da manyul gil awahi wanda ke jefar da yan uwantaka wala umali ban yin mudaranci da man yukhayyibu amali wanda yake yana tabar da dukkan gurce-gurce na wala ubali ban damu ba biman salima hibali da wanda yake ya yanke igiyata wala udari ni ba ne mudaranci da man jahila miqdari wanda bai san girma na ba mutumin da bai san girman ka ba duk ya zara ta kai me aka yi da wannan sakare dan iska samna kai ko sai ka dawo kana lallashi ne wai sai ya soka to mine ne haka ko alama wala uti zimami wallahi ban ba da rago mata ga man yukhfiru zimami wanda ke saba alƙawalin da mun kai da shi na tsara soyayya wala abdul widadi ban ba da soyayya ta li adadi ga wanda an makiyana wala ad'u i'adi ba zan ba alƙawalin narkon azaba ba lil mu'adi ga wanda yake yace yana adawa da ni wala agrisul ayadi ba zan dasa kyaututtuka na da ni'imomi na ba fi ardil aadi a ƙasan makiya wala asmahu ba ne baiwa bi muwasati da gudunmuwata liman yafrahu ga wanda zai ji daɗi bi masa'ati da abin da zai ɓata raina wala ara iltifati ban ga ina waigowa ba ila man yashmatu bi wafati ga wanda zai ji daɗi in na mutu ya dare keta wala akhussu bi hibai ban keɓance kowa da kyautata illa ahibbai sai masoyana wala astatibbu lidai ban neman maganin ciwo na gaira awi da'i sai wajen masoyana masoyina shi zai min magani insha wala umalliku kullati bazan ba da soyayya da badadantaka ba man la yasuddu khallati ga wanda bai iya toshe bukatata wala usaffi niyyati bazan tsarkake niyyata ba har abada liman yatamanna ma niyyati ga mai gurin in mutu wala ukhallisu du'a'i bazan tsarkake addu'ata ba liman la yut'imu wa'i ga wanda bai cika man aljihuna ba mutumin da bai ban ko sisi kuma ya ce wani rika yamai yasin in mai izawaka in mai addu'a wallahi ban mai ba zan yi addu'a ta kwarai ba ga wanda bai cika burgamina wala ufrigu sana'i ban ba da yabona ala man yufarrigu ina'i ga wanda in na kawo ƙwarya ta sai ya wurgi da ita bai zuba mata komi wa man hakama wa isa a duniya ya hukunci bi an abdula ni in baka nawa wata khazuna kai ko ka ɓoye naka abunka abuna ne abuna abunka ne mu taru mu tace mu taru mu canye naka nawa a adana to ban yadda da wannan ba waye isa ya hukunci bi an abdulani in yi kyauta wata hazuna kai ko sai ka ɓoye naka kullun ni zan ɗauko kuɗi a lalura amma kai naka na ɓoye banki wa alina ina taushin magana wata khashuna kai ko kana tsanantawa wa azuba ina narkarwa wata jimuda kai ko kana daskararwa wa azkuwa in hura wuta wata hamuda kai ko ka samu ruwa ka kashe la wallahi har abada wannan hukunci bai yi ba sanda na hura wuta kai ko ka bi ruwa ka kashe kuma ka ce wuri guda za mu zauna bal na tawazan za mu yi awo fil maqal a wajen magana in ka ce uwa ka sai in ce kai ma uwa ka waznal misqal irin yadda ake auna zinariya wa natahaza fil fi'al za mu yi daidai wa daida filfi'ali a wajen ayyuka hazuwan ni'al irin yadda takalmi suke daidai da juna takalmin dama tsawon shi guda da na hagu don haka sanda ka tashi ka tsada min mari ne ma sai in miƙe tsada ma mari hatta na amana tagabun har mu amince ma kwaruwa wani kufa a tazahun a isan muna daga ƙin juna abinda ake ce ma ƙin juna kai kana taimakon mutum shi bai taimakon ka kai kana ba mutum shi bai baka kai kana murna da shi shi bai murna da kai wa illa in ko ba haka ba falima a'ulluka mi zai sani ina shayar da kai wa tu'illuni kai ko kana samun illa wa uqilluka ina girmama ka ina girmama lamarinka wa tastaqilluni kai ko kana mai da ni dan karamin mutum waji tarihu laka ina wahalan nemowa in kawo ma wata jarahuni kai ko kana man miyaku wa asrahu ilaika in taso in zo wajenka wa tusarrihuni sai ka kore ni wa kaifa yujtalabu insaf ya za a jawo adalci da zaimin da zalunci mana ka taba ganin an jawo adalci da zalunci wanna tushriku shamsun ya za a yi hasken rana ya fito ma a ghaib ga giragen zai wa mata ushiba wuddun ka taba ganin an abutar da soyayya bi asfin da wulakanci wa yuhrin wani ɗane zai yadda rabiya zai yadda bi hutsati hasfin asar yadda daraja ta yi a ce shi wannan ba kowa bane wanga malam wane ne wanga sarki wane ne wannan malam wane wannan mai kuɗi wane ana ka gani ta ce shi ko ga banza ne ba kowa bane to wane ne zai yarda bi hutsati hasfin asar yadda daraja ta yi walillahi abu sanin ubanka yana ga Allah haifu ya kul sadda yake cewa to shine yace jazaitu man a'laqa bi wuddahu جزاء من يبني على أسه وكلت للخل كما كان لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يومه أخسر من أمسه وكل من يطلب عندي جنا فما له إلا جنا قرسه لا أبتجي القبن ولا أنسني بسبقة المقبول في حسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه جزيت ناسا كاما من أعلق بي وده وان ديراتي سويي شغريني تنامي ساكيا جزاء إلين سكمكم من يبني wanda ke yin gini ala usihi akan fandishon mai kyau wakiltu lil khilli na auna ma abokina kama ka lali irin abun da ya auna mani abokina na auna mai irin abun da ya auna mai in ya ban masara in bashi masara in dawa yabban in bashi dawa ala wa fa'il kaili ya cika ma'aunin aw baksihi ko ya tauye in ya cika tiya ni ma in cika mai tiya walam uhasirhu ban tauye mai nashi haƙƙi ba wa sharrul wara mafi sharrin mutane man yawmuhu wanda yau dinai a khasaru ita ce mafi taɗewa min amsihi daga jiya dinai ma'ana duk wanda ya kasa yau dinai tafi jiya to ba mai arziki bane abin da ake so mai arziki kullun yau dinai tafi jiya yau dinai tafi jiya wa kullu man yatlubu janan duk wanda ke neman abin da zai ɗaso abin da zai ebo indi a wajena fama lahu ya sani bai da komi illa janagan sihi sai ɗiba abin da ya dasa in ya dasa alkhairi sai ya ebi alkhairi in ya dasa sharri ya ebi sharri la abtagil gabna ba zan taɓa yadda a ƙware ni ba har abada wala an sani ba zan yadda in koma gida ba bisa katil magabul da cinikin wanda aka ƙwara fi hissihi a cikin hankali ne abin da ake saiwa ɗari biyu a sai mai da shi naira dubu dubu to ni ban yarda da wannan walastu bil mujibi haqqan ni ban zamo ina wajabta haƙƙi ba liman la yujibul haqqa gaba wanda bai wajabta haƙƙi ala nafsihi ga kanshi ma'ana duk wanda ke ganin ba dole bane ya bani kulawa ba dole bane ya girmama ni ba dole bane ya taimake ni ba dole bane ya harka da ni to ni ma ba zan kula da shi ba وربما الذاك الهوى خالني أصدقه الود على نفسه وما درى من جاله أنني أقضي غريب الدين من جنسه فهجر من استقباك هجرا إلى وهبهك الملحود في رمسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرقب عن أنسه ولا ترج الود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه وربما الذاك هواه da yawa wanda yake yana hada soyayya da kiyayya ma'ana in yana gaba na masoyina ne amma da na daga bai da abokin baci bai da abun baci in ba ni ba shine mazakil hawa mai cudanya soyayya da kiyayya to wai saboda wauta khalani sai ya dauke ni astuqul wadda zan bashi soyayya ta gaskiya ala nafsihi tare da akwai rikici cikin lamari ne sadda yake gaba na zai ta yabo zai ta yabo zai ta yabo zai ta yabo sanda na daga da yawai ga ya gabe hange na ya kama baci ya kama baci sai an sake hajewa kuma to ban yadda da wannan wama dara amma bai sani bane wayo bai gane ba min jahilihi saboda shi jahili ne to bai gano annani ni a qadi garimin daina ina bin mai biya na bashi to ina biyan shi bashi min jinsihi irin abin da ya bani bashi in dawa ya bani tiya biyar to kai ya ɗauka ranar biya in bashi shinkafa tiya biyar wai dan ya ga an shigo min da buhuhuwan shinkafa a ni bani haka nan na'am fahajur ka kaurace ma manista gabaka wanda ya ɗauke ka wawa duk wanda yana ganin kai wawa ne ana hira ta ce ai ya wani ce kai da Allah wannan wawan banza to duk wanda ya ce ma kai wannan wawan banza to ya kashe ka ya gama da kai duk wanda ya ɗauke ka wawa to ka kaurace mai kamar ka ce to kai malam mai makama irin wace ƙauracewa ce hajaran ila irin ƙauracewa ta bakar gaba da bakar kiyayya wahabu ka ɗauke shi kalmar hud kama wanda aka turbuɗe firam shi a cikin kabari walbas ka sanya libasa man yurgabu tufafin wanda ake kyama an unsihi ba a son ebe kewa ta to ka sanya irin wa'annan tufafi liman fi waslihi rufsatun ga wanda ke kawo rikici a cikin saduwa da kai wanda a cikin saduwar shi da kai yana kawo matsaloli da rikici to ka ɗauko tufafi na wanda aka gaji da shi ka sa mai ba a komi kuma wala turajjil wudda kakkai tunanin samun soyayya min manyara ga mutumin da ke ganin annaka muhtajin wai kana da bukata ila falsihi ga yan kuɗi ne duk wanda ke zuwa yana ganin kana zuwa gida ne amma shi yana ganin dan kuɗi ne kaka zuwa to shi ko har abada ba zai so ka ba dan ko magana ake zai ta kai wani aiko kun ga yazo nan gidan nan ne dan abin da aka bashi ne qala al-harith ibn hammam harith dan mai himma yace falamma wa'aitu ma dara bainahuma sadda na kiyaye abin da ya gudana tsakanin su tukutu sai nayi so ila an a'rifa ainahuma ina son in gano su wane ne da uba da da wane ne falamma la habnu duka lokacin da kaskon rana ya fito wa lahafal jawwab biya haske ya cika sararin duniya ga dautu sai na kuma sammako qabla istiqlalir rikab kafin matafiya su tashi wala gatida al-gurab fiye da sammakon hankaka waja'altu sai na hadu astaqri sauta saubi sauba sautin laili ina bin daidai inda na ji muryar nan tana hitowa da daddare ma'ana ta gabas nake jin murya sai ne ta san magabas wata wasamu rujuha ina kallon fuskoki bin nazarin jali da kallo mabayyani ila allama ila allama tu aba zaidin wa ibnahu yatahadasan sai da na hango abu zaid da ɗanai zaune suna fira wa alaihima burdani rassan suna saye da barguna tsaffi guda biyu kowane da tsohon bargo fa alimtu annahuma najiya lailati sai na gano abokan firar dare na ne a jiya wa mu'taza riwayati sune wayanda nake karbo riwaya ilimi na daga wajen su fa qasattuhuma sai naje wajen su qasta kalifin irin tafiyan mai so bida ma satihima da kyawawan dabi'un su ratin wanda ke tausayawa lirasa satihima ga talaucin su mana ko da naje na gansu cikin tsohin barguna da gani ma basu ci tuwon dare ba balle su karya wa bahtuhuma sai na halatta musu at-tahawula komawa ila rahli zuwa kayana wattahakkuma da ba su dama fi kusri wa kulli a cikin abuna mai yawa da kadan wata fikitu sai na hadu usayyiru fadlahuma ina yada falalarsu baina sayyara tsakanin matafiya wa ahuzzul a'wada ina girgiza itace al-musmira mai iya lahuma gare su ila an gumira bin nuhlan har sai da aka lullube su da kyauta wattukhidha min al-khullal aka rike su daga abokai wa kunna bi mu'arrasin mun zamo a wajen bacci na tabayyanu minhu bunyan al-qura wanda muke hangen ginin gari a wajen wa natanawwaru muna hango niran al-qira wutar garar baki falamma ra'a abu zaid lokacin da abu zaid ya ga imtila a kisihi cikar jikashi wanjila abu usihi da yayewar damuwar shi ƙalali sai ce mani inna badani kadittasa jikina yayi kazanta inna inna badani jikina kadittasa yayi dauda wadarani dauda ta kadarasa ya tabbata afata azanuli yanzu zaka ban dama fi qasti qaryatin in nufaci wani gari da astahimma in yi wanka mana ina so in je wancan gari in yi wanka wa qadi hadal muhimma in biya wannan babban bukata fa qultu sai nace idza ita, in kana so fa sur'ata sur'ata kaje da sauri maza maza war raj'ata raj'ata ka dawo da gaggawa fa qal sai yace satajidu matla'i alayk zaka samu dawowa ta a gare ka asra'a mafi gaggawa min irtidadi tsarfika ilai daga dawowa kyaftawa idanunka gare ka sun mastanna sai abu zai da ya ruga da gudu istinanal jawad irin gudun ingarman doki fil midmar a filin sukuwa wa qala libnihi sai ya ce ma dan shi badarin badar kayo sauri kayo sauri walam nakhalu mu ba mu zaci annahu garra ya rude mu bane wa talabal mafarra ya nemi wajen gudu falabisna narqubuhu sai muka zauna muna ta jira ne riqibatal a'yad irin yadda kasan ana jiran watan sallah wa nastati'uhu muna neman labarai ne bitala'i da masu bada labari warruwad da manema labarai muna ta jiran shi ya dawo ila an hariman nahar hayini ya tsufa wa kadu jurful yawmi yanhar har sai da ramen yini ya kusa ruzgawa ma'ana rana za ta faɗi falamma tsala amadul intizar lokacin da lokacin jira ya tsawo wala hati shamsu fil atmar rana ta bayyana a cikin tsumma ma'ana duk ga ta nan za ta faɗi qultu li ashabi sai na ce ma abokaina kattana haina fil muhla mun kai matuƙa a cikin jinkiri wata ma daina fil rihla mun ɓata lokaci a cikin rashin tafiya ila an adana zaman hagga shi mun tozarta lokaci mai yawa wa bana anna ar-rajula qad mal kuma ya bayyana wannan mutum ƙarya yake yi ba dawowa zai yi ba fata ahabu li za'an ku shiri na tafiya wala talu kada ku tsaya waige ala khadra'i diman ga ciyawa ta juji wana hadutu sai na zabura li ahadija rahilati dan in sama taguwa ta abun hawa wa atahammala li rihlati in yi shiri li rihlati dan tafiyar da zan yi fa wajadtu aba zaid sai na samu abu zaid kafin ya gudu kad katab alal katab yayi rubutu akan kwacce sirdi yana cewa ya man gadali sa'idan wa musa'idan dunal bashar لا تحسبن أني نأيتك عن ملال أو أشر لكنني مظلم أزل ممن إذا طعم انتشر يا من قدالي ساعدا يا وندك يا زم دمتي غريني ومساعدا يا زم ببن متيمكي غريني دون البشر كما باين دون متاني باكي ديا لا تحسبن ككزتي أني نأيتك نينا مكني سالي عن ملال دنا قوسا دكي أو أشر ko don wata mugunyar ɗabi'a tawa lakin nan sai dai ni ina da wata al'ada mud tun da nake lam azal ban gushe ba mimman idza tsa'ima ina cikin wa'inda in sun ci abinci in tashar sai su tafiya su Allah ba ya ce fa idza tsa'imtum fantashuru ba to in nazo ni samu kuɗi ga wuri sai in ƙara gaba qala yace fa aqra'atul jama'atul qatab sai na karanta ma jama'a abinda na gani rubuce a kwacce sirdi na liya'zirahu man kana atab dan wanda ya ga laifin shi ya karbi uzurin shi fa ujibu sai jama'a suka yi mamaki bi khurafatihi da wannan labari mai ban mamaki nashi wa ta'awwazu suka nemi tsarin Allah min afatihi daga cutar shi thumma inna za'anna kawai sai muka kama hanya muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya walam nadri ba mu gano mani'ita da anna wanda ya zama musanya abu zai da gare mu ba mun bar gari kam amma dai ba mu samu wanda yake shine musaya gare shi ba